أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا برزق عقبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه السابقين الرحيم اللهم ثبت كلامي وأجل على لساني وأعوذ بك من الأرض وأظلم وأعوذ بك من الرسالة من تحكي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوة الإيمان بركة هذه اليوم a 22 ga ashirin da biyu da wata ramadan shekara dubu biyu dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda daidai da ɗaya da watan hudu ko shekara dubu biyu da ashirin da hudu cikin tafsirin alkur'ani mai girma da yake gudanarwa mai jayyar mulana a shekar sharif ibrahim sanar hussein ya rage allah ta'ala anhu a muna cikin suratu annu inda muka kwana a kan wato hukuncin li'ani ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wannan hukunci na li'ani ba dan falalarsa ba gare mu da kuma rahamarsa to da abu ne da ba zai yi ba da hikimarsa da yi mana haka kuma waɗanda haka ya faru da su annan ma tawwabu su san Allah mai yawan karɓar tuba ne kuma hakimu dalili a cikin wannan asiri da yake sifin cewa a ubangiji ya ƙara cewa inna allazina ja'u bil ifki uswatun minkum waɗanda suka zo da ƙarya wato wata jama'a ce a cikin ku amma ku musulmi kada ku zaci wannan ƙarya da aka zo da ita sharri ne gare ku a'a alheri ne gare ku saboda an samu wato hukunci na ƙazafi a cikin shi kamar wannan na baya an samu hukunci na li'ani to wannan kuma an samu hukunci na ƙazafi a hadi ayatul wanda ita ce ake ce mata ayatu miski wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan arada safara idan annabi ya so yin tafiya wa safaru ila qaryatin ko wa safara ila qurbati idan ya so yin tafiya don wani kusanci ta hajji kamar hajji au gazotin ko yaki واخترع بين نسائه من تخرج معه yana yin ƙuri'a tsakanin matarsa matarsa wace ce zai tsare wa tsara khurujahu ila qaswati bani mustarifi sai ƙuri'a tsakanin iyalinsa lokacin da zai tafi yakin bani mustarifi wato yakin murisi kenan wa waqa as-sahmu ala aisha ta ummi mu'minina wato wannan ƙuri'a sai ta fita da sai da Aisha fa kharaja biha ila al-ghazwati sai annabi ya fita da ita wannan yaki falan man ta al-ghazwu yayin da yakin nan ya kare nazara Aisha fi uddin wato laha sai da Aisha ta dubo wani sarkanta wato falam tajidhu bata same shi ba wa zahabat taqlubu ta tafi neman wannan wato ratayar fa ata rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bi ra'ihi annabi sai zo ya umarni shi to a ciki fa humila haudatu aisha ta sai aka dauki wato dan dukan sai da aisha wa hudu al-ba'ir aka ɗora shi akan wannan rakumi walam yastanki fi fatal haudati amma ba su wato musa rashin nauyin wannan dabbuka li'anna izaka sahiratun wa khafifatu a lokacin ita sai da Aisha wato ba ta da nauyi kuma karama ce فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يتفي فرجع عائشة بالبنت في عائشة تداوى دولنا بعدين ووجدت الكافلة تسافر سيتسامو آية مثلش جلست فقط ونامت لتزونا في تيمتشي تيقن تتيقن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقومها سنة لتفتش النبي فزين ميتا وكان صفوان بن المعقل من خيار الصحابة من شجعان صفوان الأم معقل هنا بالسكزة حقوق صحابيكما جارمانسو كان إذا رجعوا من الغزو من محل الغزو يبقى هو يتتبع ما ضل من متاع القوم da aka dawo daga yaƙi to zai tsaya a baya yana bibiyan abubuwan da ya fasa na kayayyakin mutane waya jima'uhu sai tara wannan wato kaya rati bibihi sai ka musu wannan kaya al'adar matafi yawanci yana iya manta wani abu saboda ma sauri da sauransu فوجد عائشة نائمة تحت الشجرة وحدها سيسا مسيدة عائشة تنا بسيطة تشميشيا قال إنا لله وإنا إليه راجعون أم المؤمنين التي هي المؤمنين أنا قالت عائشة والله ما سمعت منه كلمة غير هذا الاتجاه بل دي وتكلمة دقوان صفوان ابن معقل بل دوان الكلمة دي فقالت إنا لله فأناق بعيره sai durkusar da rakuminsa wa zahaba ba'idan sai su fiye sa hatta rashi ba sai da aisha sai da aisha ta hawa da rakumi wa ta sattara tarihi ɗin jikinta fa ta kaddama sai gabato ya kudu bi halba'ira ila annabi kudin jeshi wato yana jan wannan rakumi har suka isa wannan runduna وكان المنافقون يعتزلون مجالس المسلمين su ko munafikai suna ne kasan mazaunatan musulmai wa ala ra'sihim Abdullah ibn Ubay ibn Salula wato wanda ke shugabantar su shine Abdullah ibn Ubay falamma nazara ilaihima kala man haula sai kalli wato sai da Aisha da Safwan ibn Mu'affal yana jira kuma sai ce su wane ne waɗannan Aisha wa Safwan baqiya wahdahuma fil falah daji sai ce ai sai da Aisha ce da Safuwa da suka wanzu a daji fa fajara biha wa rabbil ka'ba sai fa kalma mara kyau a gabe da ita wa asha'u hadhihi qawlata fil nas suka waka wannan magana a cikin mutane cewa sai da Aisha da wannan sahabi wato jikin su din akwai wani abu kenan hatta atau lil madinati har suka dawo madina صار المنافقون يشيعون هذا الكلام منافقين سكرك وهذا وأن اللاباري حتى سمعه رسول صلى الله عليه وسلم حرم الغن ألا يكون اللاباري وسمعه أبو بكر وأم رومان har sai na abubakar yi wannan labari da ummu ruman ita ce uwar sai da aisha ummu ruman wasu sun ce sunanta zainabu eh wa maridat sai da Aisha shahar sai da Aisha ta yi rashin lafiya tsawon wata ɗaya su ko ya kungu da fi hada suna ta kutsawa a cikin wannan labari amma ba ta sani dole da mu tawayyana ta shi bai da annaha qalat innaha lam tash'ur bi shay'in illa annaha ankarat ma kana ta'rifuna rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wato ita ba ta san komai game da wannan labari ba sai dai tace wato a wannan rashin lafiyan ta ga abin da annabi baya mata in ta yi rashin lafiya na wajen tausaya mata da jin kai min ash-shafaqati wal rahmati wal ijbali bi kustantarka ijbali alayhi idha maridat bi khilafi halihi fi hadhihi al-ayyam inma yaqitu bil ma idan ya zo kai a kofar ta zai tsaya ya kudu kai ta tiku ya wancanin ku take ya jikinta ويمشي تلك في كونه بعد مدة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم bayan lokaci sai da Aisha ta nemi izini an tazhaba ila abawaiha ta je wajen iyayenta litu litumaraza inda ma da jinyarta a wajen su sai annabi ya ce na'am fa zahabat ila baiti abawaiha fa aqamat hatta bari'at ta je ta zauna a wajen iyayenta hatta warke ويوما من الأيام خرجت إلى قضاء حاجتها أو رانا تأخذ تبيا بقاتلتا وكانت وكان عادتهم عادة أهل البادية في ذلك الزمان العادة السوء العادة المتالين حويني أو النلوكتي أي لا يتخذون الكلفة فأسالك وتشد البناء إنما يذهبون بعيدا لقضاء حوائجهم سنة فيها ليس لجنبيا بقاتل والنساء يخرجن ليلا سوقوا ماتا سنة فتاة الجنين فخرجت هي وأم مثلة وتنسي سيدة عائشة فتارد ونق ماتا قضتا حاجتهما فكبيا بكاتس ولما رجعتا أثرت أم مثلة يا إن سكا داو سنة هنيا sai wannan mata ummu mislihin sai sai kin ciki faqalat ta'isa misbahun dan kenan yace misbahu ya halaka Allah halakar da shi ma'ana ahlaka Allah misbahan Allah halakar da kansa قالت السيدة عائشة بئس ما قلت يصبح هذا من المهاجرين الأول كده وانا أبدا كيف لا يصبح إلا كلا لك مهاجرا فرقو وقد شهد بدرا كما يهل الشياك البدر وذلك فإنك فسبيل رجلا شهد بدرا ذاك ذاكي mutumin da har ya halarci yaƙin fadar. Kalar ummu misra'i, awa ma sami ake ma kala misrahu fi haƙi. Ke ba ki ji abin da misrahu ya faɗa a haƙƙin ki ba, kalat ma huwa ya ta faɗa, me ya faɗa, akbarta, isfata, ahli iski a lokacin mamar shi take ba ta labari abin da waɗannan makaranta suke faɗa. قالت ما سمعت هذا قبل أي بل جوانا لا بالي با الناس قالوا في هذا متعلين يسوك فعيونا عكينا قالت لها قالوا في في هذا سوف في هذا قالت وسمعه الرسول الذي ما يجونا لا بالي قالت سمعه الرسول قالت وسمعه أبو بكر هل بابانا ما يجي لا بالي قالت نعم سمعه أبو بكر إلا أبو بكر ما يجي لا بالي فرجعت إلى بيتها لتداول جدنتا وباتت ليلة كاملة تبكي تافان دري وتشكت تنافك ما نامت ولا رقع ولا رقع لها دمع بتي بتشيبا كما هوا يبي كلمة قالت حتى ظننت أن البكاء فارس الكبير سيدة تكي تاجت تكون تاجت زي تاجها ثم ليلة ثانية ثم ثالثة هر درينا بيو ما تقال لك هرنا أكو وفي الليلة الثالثة دخل الرسول صلى الله عليه وسلم فجلس واتو أدرينا أكو ما يسون ألا يشيبو متى وقال يا عائشة الناس قالوا فيك هذا متابسون فإك ذاك إن كنت بريئة فإن الله سيبرئك in dai ke kubutacciya ce to Allah fa zai isar da shi wa in kunti almanti bi dambin fastaghfirillaha wa tubu idan kin aikata wannan laifi kuma ki nemi gafara Allah ki tuba qala sai da Aisha sai tace fa qala sadan'i hawayen ta sai ta kure yabisa dam'u a ko yabbata addam albuka'u kukanta ya busar da hawayenta min huzni al-khafif إيه أما إذا اشتد الخوف لا يمكن البكاء فقالت يا أبت أجيب رسول الله عني كألسى من ما أيتي هلا قال والله ما أعلم شيئا أقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عائشة تسمي فبلسان آتنا أبو بكر إيشي بلسان يزن يا ما أيتي هلا قالت يا أمي إذا وما مرت أم رومان أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنسى منفى مع النبي صلى الله عليه وسلم إيه والله ما أعلم ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم بل سمي ذنب يا من ذنب الله قالت الناس قالوا شيئا mutane sun faɗi abu wannan kuma abu wasu amma su kulubi ya tabbata a cikin zukatansu wa ana a'lamu anni bari'atu amma ta san cewa ita kubutacciya ce eh in qultu lakum inni bari'atun la tusaddiqun idan nace muku ni kubutacciya ce ba za ku gaskata ni ba wa ana la aqbalu anni fa'altu shay'an ma fa'altuhu ni ko ba zan karbi abinda ban aikata da ce na aikata shi idan sha'ani huwa sha'ani yaquba sai kace lamari na lamari na annabi yaqub ne baba yusuf wa sabrun jamil wallahu almusta'an bi wa taj'a idha aisha sai ta kwanta wa raja'at ila bukaiha qalat wa ana atayaqqanu anna allaha sayyibri'uni tace ni ko ina da yakinin cewa fa Allah zai kusantar da ni eh لأني أتيقن البراءة ولكن ما كنت أظن أن wato yanzila fiye ƙur'ani amma ba ta zaci cewa har alƙur'ani ne zai sauko game da ita idan yi ƙura'u yutla ila akhiri zahmi da za a karanta shi har ƙarshen zamani take cewa ana ahsan min hada ta fi wato lakantu a ce har wahayi zai sauka a kanta kuntu azunnu anna an-nabiyya sayara ru'ya tana da saukar annabi zai mafarki ne akan lamarin أولى وذلك فما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي بالبشع والنغرب حتى تاب دما كان يتابد هل يفاما da abin da yake fama da shi idan nazala alaihi alwahyu idan wahyi ya sauko masa fa fara fi yawmin baridin yaqtur minhu arqun kabtumani wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance gumi yana iga gare shi kamar dutsen lulu a rana mai sanyi a take a guri walamma surriya anhu ma kana yukabir min alwahyi yayin da aka yaye masa abin da yake fama da shi na wahayi tabassamani sai annabi ya masa murmushi eh eh wa awwal ma kana li farkon abin da ya gaya mata ismadillah ya aisha fa inna allaha qad qata'aka ki gode wa Allah fa Allah ya fitar da ki fa qala Abu Bakr qumi ya Aisha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fashkurihi wa hamidihi ki tashi ki je wajen Annabi ki masa godiya eh قالت لا احمد الا الله تبارك وتعالى ba Allah ya kutar da ni ba to Allah zan gode wannan wato tayi fana'i cikin Allah eh ga ji dai ما برأني ما برأني إلا الله قالت أمها فأحمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رمان فتمتك قول يا من ذن الله واشكريه قال لا أحمد إلا الله تبارك وتعالى مقام واتو مقاماهما متباينان مقام سبيل يا شعبان أبو بكر عارف بالله سيدنا أبو بكر مثل الله كامل يعلم الواسطة wato masanin Allah cikakke ne ya san me ake kiran wasuka hanya wa aishatu la ta'lamu illa Allah ita baka san wasuka ba Allah ta sani Abu Bakr ya'lamu anna Allah huwa al-mubin walakin laula anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa bi'a'u al-wahy ba da annabi shine wato ko ko burga ne wahyi mawjudun lama zaharat bara'atuha kutan ta'abi bayyana ba أبدا ما أمكن إلا بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا في يوبا وتؤمبا تهني أمريكا وعائشة ما نظرت في ذلك إثبت دولي والنبا إيه أكم براءة وأن الآيوي وتقوم شاشد أن لا يتوقف بسوء إذن وأن اللاباري mun karanto shi ne saboda akwai mutane daga cikin musulmai ɗin shi'a suna zargin sai da Aisha har suna zagin ta a dalilin wannan. To duk wanda ya zargi sai da Aisha akan wannan magana na ɗaya ya ƙaryata Allah da annabi da sahabbansa duka. Saboda ga Ƙur'ani wannan ya sauko a kanta. Allah ya kubutar da ita akan wannan zargi da aka yi mata. Idan ka ce ba haka ba ai kana zargin Alƙur'ani. Duk wanda ko da iko ne a cikin Alƙur'ani bai yarda da shi ba shi kuma kafiri. da aka duk wanda zai zargi matar annabi to kafiri ne Allah ya kiyaye eh wal hikmatu fi hada wato ghayratu Allah tabaraka wa ta'ala ala khawasi ahli hadrati wato hikimar Allah akan wannan shine nuna kishin Allah da yake wa kebantattun bayinsa eh ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu Aisha hubban balagha fihi ghayata ghayatan annabi yana son sai da Aisha soyayyar da ta kai makura kaji dalilin wannan غار منها الجليل تبارك وتعالى في الله يكيشي هكذا بايا صن زوجي باور تأكلوني ولما رموها بهذا الإفك في تلك الأيام يا عند سكمة أذى في دولنا الكريعة أن فاليكي محقق أن النبي صلى الله عليه وسلم زهد فيها النبي عيسى إيه كوكو يعني سكيت ذاك حتى برأها الله سيد ألا يأكل أشد عادت المحبة ولكن معتدلة كم معتدلة على الحال واتو سوية تادا أما تازا من تو واتو متأكيد يسوية ما بوشية هذا كما وقع ليعقوب في يوسف كما يندي أو هو النبي يعقوب يوسف إن الله تبارك وتعالى يقار على الكمل أن يشاركه شيء في قلوبهم ألا ينا كيش واتو من ينبعينسا a ce wani abu yana tarayya da Allah a cikin zukatansu shi yasa Allah yake raba su da duk abin da suka fi so dan zuciyar ta zama ta Allah ce kaɗai. Kaga sai na Yaqub da ya so Annabi Yusuf matuka sai Allah ya raba shi da shi. Kaji. Eh idan insanu wajadu shay'an wa ahabbu al-ashya'i ilayhi idan suka samu wani abu da yafi soyuwa gare su la budda anna Allah ya khuluqu shay'an sai Allah ya halicci wani abu tantaki su bihi hadihi mahabbatu wanda wannan soyayya sai ta samu tawaya hatta ya kuna al'amuru mu'tadilan har lamarin ya zamanto tsakatsaki eh wa muddatu khawdin nasi fi hadithin iski wato tsawon lokaci da mutane suka kutsa a cikin wannan labari كان الغالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة بيته الذي hali mafi rinjaye yana lizintar wato gidansa wa yawman da'a umara wata rana ya kira sayyidina umar wa usmana wa ali ya shawiruhum yana neman shawararsu to me faru sai ce musu ma taquluna fi hadha alladhi taqawwala an-nas fi aisha me za ku faɗa game da wannan magana da mutane suka kirkira wa sai da aisha kana umar wato kadibun wato wannan magana ƙarya ce wallahu wallahi kadibun wallahi wa dalili ala dalika dalili na akan wannan magana ƙarya ce anna dubaba la yaqa'u ala jasadika koda kuda ba ta hawa jikinka amin li anna dubaba yaqa'u fi najasati dan ita kuda tana fadawa akan najasa ne da haka annabi kuma tsarkakekke ne kuda baya hawa kai shi الله الذي يعطيه جسدك من أن يقع عليه الدوام Allah da yake kiyaye jikinka ko guda ma baya fadawa a kansa allazi yubashiru najasa alajisa wanda yake gogayya da abu mai najasa la yuzawiduka bi imra'atin khabithatin daga ba zai aura maka mace mummuna ba wanda take da wani mugun dabi'a ko guda ma baya hawa kanka a ce Allah zai hada ta da wata mace ai ba zai yi ba da haka fada'a Uthman sai kira sayyidina Uthman kala sayyidina Usman shi ma yake hada kadibun ya rasulullah yace manzo Allah wannan ƙarya ce kawai wallahi inna hada lakari wa dalili ala anna hada kadibun wato dalili na akan cewa wannan magana da aka faɗa ƙarya ce kaunu zillika la yaqau ala al-ardh inuwarka fa ba ta faduwa kan ƙasa makafata an yaka ala ma'allin fihi na jasato don tsoron kada inuwar annabi ta taɓa guri mai najasa da aka inuwarsa ba ta zama a ƙasa Allahu ya fadu ka hakala Allah yana kiyaye ka kamar haka la ya kunuku haza fi zaujatika abadan ba zai halicci irin wannan abu a matarka har abadan فدعا عليا سيدنا علي قال علي هذا كذب ليش وانا الكريه ودليل على أن هذا كذب إيش دليلي لا أتولى اللابان كرياني أنك كنت تصلي بنا يوما لا تكن سنة جنب سنة وترانا لما أحرمت لكي هر- حرم السنة إيه نزعت إحدى نعليك كاشري واتو إيه لك تشكيلتا كلميك ولما سلمت قلت yayin da kai sallama ka sallame ka ce inda jibrila nazara alayka malaika jibrilu ne sauko gare ka wa akhbaraka anna fi inna ali wato najsan najsan ko najsan akwai najasa a wannan takalmi Allahu alladhi yahfazu na'laka Allah da yake kiyaye takalminka minan najasi daga abu mai najasa an tusalli bihi la yuzawwijuka bi imra'atin baghiyya ba zai aura maka mace karo ba ko da takalmin ka ma wato ba Allah ba zai barka da takalmi ne da duka balle barka da mace karuwa kullu muttafaqu ala hada dukkan sahabban annabi suka yi ittifaki akan wannan labari sai a ce wani mutum a zariya zai zai ce mana karya ne fanna sabon annabi ko ba haka ba yawwa ويوما من الأيام أو ترانا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار الذي يؤتي إلى تدمية جدا صحابة كارسو لمكة مدينة بك وقال من يعذرني في قوم يتقولون في أهلي ما لا أعلم في أهلي ولم يزي بالي هنزري أمتاني دسكي واتو فتا وماتانا أبند نيكينا بسني أكر ماتانا فشكى من عبد الله بن أبي بن سلولة سي النبي فوك وانا منافقي فقام سعد بن معاذ سعد بن معاذ سيتاشي اوكي ina ga wannan zamu san Allah ba kuma muke sa'antawa labarin ma mun koro su saboda mutane su san wannan labari akwai masu zagi da suna ta indo indo suna zagi su sai sa mubarra'a mu nuna mutane abinda Allah da Annabi da sahabbai suke kai a tafsir da ashin duk addinin da yake kin wato matar annabi wannan addini ba ku shi a wannan matar a ummu talha wa zawjuha bi khabari kuski yayin da wato ummu talha da mijinta suka ji wannan labarin ƙarya kala haga kadibu su ma suka ce wannan labarin ƙarya ne qalat ummu talha dalili ala anna hada kadibun dalili la akan wannan labarin ƙarya ne a la af'alu هذا هو الاتكتك بذات الورنبا حجي وعائشة خير مني اتكو سيدة عائشة تعفيني وقال أبو طلحة شيك أبو طلحة إن الدليل على أن هذا كذب دليل أكون اللابالي أرياني آه كونه يعلم أن صفوان بن المعقل خير منه يتناسل صفوان بن المعقل وند أكذا الجيسا يتيافيسا وهو لا يفعل هذا كذب to da haka shi ma ba zai aikata wani abu ba a shi shi wato abu talha ba zai aikata wannan ba fa idan safwanu la yaf'alu hada da haka safwanu shi ma ba zai aikata wannan ba kana ahlul isti wa kana ahlul isti abdullah ibn ubay ibn salula wa hamnat bint jahsh wa mistah wa hassan wa annasu manya wanda suke yada wannan labari a cikin mutane laisa fi laisa minhum mat'u aisha babu yabon sai da aisha a wajen su wa qala in kana ma qila haqqan fa ahlakani Allah tabaaraka wa ta'ala yace in dai abin da aka faɗan nan da gaske ne to Allah ya halaka shi inji Abu Talha walakin Abdullah ibn Ubay ibn Salula wa Mithbah wa Hamna bint Jahsh هم الذين تولوا كبره wato su ne suka jikinci wato watsa wannan labari din da wannan ayoyi suka sauka annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu haddi akan wannan labari eh amma an ruban ya musu haddi eh wa aqama alaihim alhadda daraba abdullah ibn ubay 160 sawta annabi yawa abdullah ibn ubay bulala 160 وكذلك من معه حتى وأن كتارد شيء لأن من قذف مصطنة واتو عليه جلد ثمانين دون ديوا متكيايا كذفيت أقول لا ثمانين أكيش وإن كانت امرأة وإن كانت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كما ترى النبي شيء فيضعف الحد بالفين لا أعرف أن يحد وأتري بدونه كما يبدأ الله فلا يضاعف لها العذاب بالفين إيه. من قذف عائشة فقد كفر شو برالي تدول ديوا سيدا عائشة قذفي شوف يا كافر تكافرين إن دي بيتوا بقى لأن القرآن واتو دم قرآن يأتي الخبيثات للخبيثين واتو miyagun mataye ko miyagun kalmomi sun tabbata da miyagun mutane mutum ba mazinaci ba mutumi banza ba ina zai auri mutumiyar banza ai haduwa ma ba za su ba in kana khabithatan wato fa hada yamassu janiban nabi sallallahu alaihi wasallam in dai wanda ya tuhumi sai da Aisha da wannan magana to ya tuhumi annabi ne tunda Allah ya ji al-khabithatu lil-khabithin da aka kaga kenan annabi yake nufi direct da wannan magana Allah kiyaye mu yawa bal hiya tayyibatun lit-tayyibin ita tsarkaka ce ga tsarkaka fa ala hada tazkuha laysa bi kabirati a cikin kaba'ir annabi ya kawo wato kadafi to ita wace da Aisha kadafi ba ma babban laifi da zai kai mutum wuta bane inna ma huwa kufrun shi kafirci ne kawai da aka matasa wallahi a hirdinku kuna yawo kuna haɗuwa da wasu mutane masu zagin sai da aisha su yaudare ku su sa ku aƙidar su saboda ku yi mutsa shi ne ai babban abu ai dama ana jan mutane kawai da mutane ba wani abu bane da haka mutane su kiyaye addini su wallahi duk wanda ya gaya sai da aisha magana kafiri ne ba ma wato ya aiki babban laifi ba eh Allah ya kiyaye mu daga wannan addini li'anna man qadafaha qadafa janaba ko janiban Mustafa sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya sai da Aisha ta tafi to ya annabi ta eh na'am Allah yace wato innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu wato kada ku zaci wannan labari sharri ne eh lakum bal huwa khairul lakum wato ya zo muku da alheri shine kun samu hukunci akan kazafi da kuma kukutar da sai da Aisha akan wannan labari ya bayyana darajarta na'am
laula istami'tumuhu anzal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khayra ubangiji tabaraka wa ta'ala yace waɗannan mutane li kulli li kulli min minhum maktasaba min al-ithmi wato kowanne a cikin waɗannan da suka yi kazafi to suna da zunubin da suka aikata wallazi tawalla kibrahu wato kaga wanda ya tsinci girman labarin a cikin su shine Abdullahi ibn Ubay lahu adabun azim yana da azaba mai girma shine wutar jahannama a lahira Allah ya ce laula istami'tumuhu me ya hana lokacin da kuka ji labarin nan ku ne lannal mu'minuna wal mu'minatu khairan su zaci alheri da kawo kansu هلا فعلتم كما فعلت فعلت أم طلحة وأبو طلحة ظنوا بأنفسهم خيرا وعلموا أن عائشة خير منه سكتن شيوا سيد عائشة في سؤالهم بحيث أنهم لا يتجرؤون على هذا كودا سوبا داس إجارنتا ودن أي تسوننبا فمن باب أولى عائشة ذاك أبن دي في داجي وسيد عائشة أشكت بس أي تسونن أمبا وقالوا نعم وقالوا هذا اسم مبين ce wannan wato ƙarya ce bayyananniya na'am لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ubangiji ya ce to me ya hana wato ba su kawo shaidu guda hudu akan wannan magana ba eh wato ubangiji إنما ابتكره عبد الله بن أبي فقط لا بال لن عبد الله بن أبي شيء إدريسة وعائشة وأتو محرم الرجال جميعا إتسيد عائشة والمؤمنين أي ذاك الهرم تاكد ذكا للمزاج كبرين بأن يتشي وأتو ما تين النبي إياه المؤمنين تعلمون أن كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين كل سنشي ودكا ماتن النبي iyayen mumine ne walakin aisha ta khususan laha mazidu fi hada ita sai da aisha tana da ma karin daraja akan wannan din banda ita uwar mumine ne to akwai karin darajar ta eh hatta أنها يجوز لها أن تخلو مع أي رجل إذا يا هلتا فكأيت دماء قوة للنبي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دم حديث النبي ديتي خذوا ثلثي دينكم عن هذه الحميرات ku karbi wato sulusi kashi biyu cikin ukun addininku daga wannan wato sai da ashi kitawa eh lamma kana fi afdal zawjatin nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da khadija yayin da ta kasance ita ce mafificiyar matan annabi dukkan su bayan sai da khadija wa hiya allati hasalat al-ilma ita ce ta samu ilimi wa ballagat ash-shari'ata ta isar da shari'a شاركت النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الشريعة تاي تارية النبي وجه إسد الشريعة جاز لها أن تخلو بأجنبي يا هلتا تكأيت تارد وني باقو ولهذا كان سفرها مع صفوانا كسفر المرأة مع المرأة مع محرم تفيا تئم كما تفيا واتو مشي مهرم da aka ba tafiya ba ne wanda zai zargi zai shiga. Wa bara'atullahi tabaraka wa ta'ala asdaqu shay'in. Kutarwa ta Allah da ta yi ya mata shine mafi gaskiyar abu akan wannan walakin hunaka ma huwa aqrabu min hada. Akwai abin da ma yafi wannan din ba kwantaka. Lamma nazalat al-ayu yayin da waɗannan ayoyi suka sauko akan kukutar da sai da Aisha ja'a Safwan wato sai ji safwan ibn mu'aqqil yazo fa idza huwa laysa lahu alatu shi ba shi da gaba ma ashe Allahu akbar kaga wannan ya fi zama ba ko ai la yaqdiru ala nisa'i baya iya kusantar mata kwata kwata eh yace wa annabi ma kashaftu kana famra'atin kaftu ban taba wato bude gefen wata mace innirun la yaqdiru ala mujama'atin nisa'i shi wato yana da karamin gaba baya iya tarawa da iyalai hada ashaddu fi bara'ati aisha eh ar-rajulu mutahammu ta'in laysa barajuli shi wato ba ma namiji bane na'am فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون Ubangiji ya ce idan dai ba su kawo shaidu guda hudun nan ba to waɗannan su ne masu karya a wajen Allah. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله ما ابتلى نبيا قط بامرأة تزني ألا بيتبع جربا ولي النبي دمتي ميزنبا لو نعم أزواج الأنبياء فيهن الكفر ما كان النبا وأنا سام الكافر سماء تكنس زوجة لوط ونوح ما ترى النبي لوط دما ترى النبي نوح ألا يتفخانتهما بالكفر sun ha'ince su ne da kafirci labin fahishati ba da alfasha ba ne. Li'annan an biya'a mukallafuna bi tabligi shari'ati lil kuffari dan su annabawa an ɗora musu isar da shari'a zuwa ga kafirai wa in kana fi nisa'in hada yace idan ko da haka ya zama to a matan su hada la yakunu du'fan lil janibi annabawi wannan ba zai kasance rauni ga janabin annabi ba a samu kafiri mace kafira ba rauni bane da ai da masu ake isarwa addini eh fa ala hada lam yastabi Allah nabiyyan qat bi imra'atin tazni Allah bai taba jarraba wani annabi da ma mace ne zina ba ba ma annabi dukkanin annaba wannan haka yake eh na'am ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم Ubangiji ya ce ba don falalar Allah gare ku ba da jin ɗansa a duniya da lahira ya ce da wallahi azaba mai girma Allah zai wato zai dora muku azaba mai girma Allah kiyaye na'am.
إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو وهو عند الله عظيم Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace yayin da kuke wato karban wannan zance a tsakankanin ku wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm kuna faɗar abin da ba ku da ilimi a kansa da baki kuna zaton wannan labari wato wulaƙantaccen labari ne wata sabuna muhayyinan aina ismatihi wa huwa inda Allah azimun wannan lamari ne mai girma a wajen Allah tabaraka wa ta'ala a zunubi shi kafirci ne Allah kiyaye na'am ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce me ya hana lokacin da kuka ji wannan labari ku ce bai dace a ce mun yi magana da harshen mu a irin wannan ba sarki ya tabbata da Allah wannan labari ne na ƙarya da yasa ba ku fita haka ba na'am هذا بهتان عظيم na'am يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce in dai kun kasance mu'mini to Allah fa yana muku wa'azi kada ku sake komawa wata irin wannan labari har abada ku jefi matar wani annabi ko annabi sallallahu alaihi wasallama da wani alfahsha duk wanda bai kiyaye wannan ba to yana kiyaye da wannan ayan wai bayyana Allahu lakum ويبين الله لكم الآيات Allah yana bayyana muku ayoyinsa cikin umarninsa da haninsa na'am والله عليم حكيم Allah ya san abin da suke aikatawa kuma gudi ne a cikin lamuransa na'am إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم Ubangiji ce ta ga waɗanda suke son alfahasha ta wasu a cikin muminai su danganta musu safannin da ba su aikata ba, to waɗannan suna da azaba mai raɗaɗi wato a duniya tun a nan duniya da kuma lahira za su shiga wutar jahannama. Wallahu ya alamu, والله يعلم وأنتم لا تعلمون ya Allah ya san haka su ya koru ga barin su alhali ku ko masu sako ba ku san wannan ba. Eh.
ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم Ubangiji ya ce ba dan falalarsa gare ku ba da kuma jin ɗansu jin ɗansa wallahi da ukuba ta ta faru gare ku tun a nan duniya wa anna Allah ra'ufur rahim ne yawan jin ɗai ne na'am يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان Ubangiji ya ƙara cewa ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya ku daina bin hanyoyin shedan shine sakonni na'am ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر Allah ya ce dukkan waɗanda suke bin hanyoyin shedan to fa su sani shedan yana umarni ne da abu mummuna da kuma abin ki na'am ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا Ubangiji ya ce ba don wato falalarsa gare ku ba da jin ɗanku wato ɗaya daga cikin ku fada bai tsarkaka daga wannan laifi har abada don taɓa mata annabi ya wuce karfin wasa. Daidai Ubangiji ta ba da ta'ala yana tsarkake bayansa da ya so wallahu sami'un والله سميع عليم kuma yana jin abin da kuke faɗa ya san abin da kuke nufi na'am.
ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله Na'am.
وليعفوا وليصفحوا Na'am.
ألا تحبون أن يغفر الله لكم Na'am.
والله غفور رحيم wato wannan aya lokacin da ta abubuwan nan da suka faru akwai nisba hudin wato sai na abubakar yana ciyar da shi saboda ɗan kawunansa ne da haka ya faru sai rantsewa Allah ya ce to daga yau in ji har za ka wa ƴata wannan ba zan ƙara ciyar da kai ba sai Allah ya ce a'a ba haka za a yi ba wala ya tali ulul fadl ma abota yalwa kada su yi rantsuwa wato ko ko kada su takaita akan cewa ba za su ciyar da waɗanda suke ciyarwa ba nazalat fi abi bakr halafa annahu la yunfiqu ala mithlihi ba'da ma qala fi aisha ma qala yana abubakar yayi rantsuwa cewa ba zai ƙara ciyar da wannan mitsahu bin usasaka bayan abin da suka faɗa a kan sai da Aisha wa kana miskinan muhajiran shahida badar shi wannan mitsahu din miskini ne kuma wato muhajiri ne mutumin makka kuma ya halarci yaƙin badar wa kana abu bakrin tahammala nafaqatahu muddat hayati inna abu bakar shi ya dauki ciyarwarsa tsawon rayuwarsa falamma qala ma qala fi aishata aqsama abu bakrin annahu la yunfiqu alayhi abadan yayin da ya faɗi abin da ya faɗa a kan Esther ya ce to har abada ba zai ƙara ciyar da shi ba kaji ai wa kullu hada wato shi Allah yace kada ai haka wala ya'tali ulul fadli ma abota wadata wato kada siran tsuwa ba za su ciyar da waɗannan mutane ba minkum wasa'ati ayyutu kada su rantsa ba za su bawa ma abota kusanci su ba da miskinai ko muhajirai fi sabilillah لا يمتنع من النفقة عليه kada su ki ciyar da su wani ya aku su yafe musu su yi musu afuwa da rangwame kuma ala ta dibbuna an yaghfira Allahu lakum ku kuma ai kuna son Allah ya muku gafara wallahu ghafurur rahim kusan cewa Allah mai yawan gafara ne mai jin kai ne da ku kuma ku zama to haka qala Abu Bakr bala ana uhibbu an yaghfira Allahu li yace eh ubangiji ina son Allah mun gafara wa raja ila misfahi ma an ma kana yunfiku alayhi sai ya dawo wa misfahu da abin da yake ciyar da shi fa kafara an yaminihi sai kafara rantsuwar sa Allahu akbar wani in ka taba ɗansa ko ɗansa ai har abada ko da ku eh balle ka ji wannan labari babba Allah tabaraka wa ta'ala yace kare haka to ya dace mutane su zamanto biyayyan Allah da annabi shine a gaban su ba ƴaƴansu ba dama Allah ya ce a cikin matanku da yaranku fa akwai mafiyan wanda za su kai su mutane eh Allah ya kiyaye na'am إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات وعدوا في الدنيا والآخرة Ubangiji ya ce, Kaga waɗanda suke wato ƙazafi ga mata kiyayayyu rafkanannu ga barin alfahasha kuma waɗanda suka ba da gaskiya da Allah da manzansa to waɗannan an tsine musu duniya da lahira kuma da mu azabun azimun suna da wato azaba mai girma ranar tashin alkiyama na'am يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون Ubangiji zai musu azaba mai girma ranar tashin alkiyama ranar da harasansu da kuma hannayensu da kafafuwansu za su musu shaida abin da suka aikata ranar tashin alkiyama. Na'am.
يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين A ranar ne Ubangiji zai saka musu sakamakonsa sakamakonsu na gaskiya wa ya'lamuna anna Allah huwa al-haqq za su san cewa Allah fa shine gaskiya al-mubin mai bayyana gaskiya na'am الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات نعم والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات نعم أولئك مبرؤون مما يقولون نعم لهم مغفرة ورزق كريم ubangiji tabaraka wata'ala har yanzu ya ƙara wato ƙarfafa wato maganar da muka yi a baya akan cewa an a wato miyagun mataye sun tabbata da miyagun mazaje eh almar'atul khabithatu la yakunu laha illa zawjun khabith mace wato wanda take lalata to fa ba za ta yi miki sai malalaci ba walƙafifuna su ma wato mazaje miyagu masu aikata ayyuka marasa kyau to sun tabbata ga mataye masu aikata ayyuka miyagu waɗanda ba su tsarkaka a cikin mata sun tabbata da tsarkakan mazaje ne. in kana haka ba wa muhammadu sallallahu alaihi wasallam tayyibun to fa shi annabi tsarkakakke ne fa kaifa takunu aishatu غير طيبة فلا ذات السيدة عائشة سبب التسكية والطيبون السوما تركع كامتا جير سنتبتا بتركع كماتا هي أولئك وتوقع لما تاهي تركع كا دمزا جير تركع كا an kusan da su daga abin da mutane munafukai suke faɗa kuma suna da gafara da arziki mai girma shine aljanna ranar tashi kafiya dalilin haka سيدة عائشة كانت تفتخر بأشياء تنا الفهري درس أبوها تقول قلت طيبة عنها للشيء تركتكيا تركتكيا ووعدت مغفرة ورزقا كريما كما أمني على قولي لغافر الله دوات أرزكي من جرمة وزوجني الله فوق سبع سماوات الله ذات سنة أورده والسفير جبريل عليه الصلاة والسلام جكادا أورنكما شيني ملائكة جبريل وأنتن زوجكن آباؤكن ku ko sauran matan iyayen ku ne suka auren da su ce ni kuma Allah ne ya daura aure an gane wa kana alwahyu idza nazala ala annabi sallallahu alaihi wasallam i'tazala nisa'ahu idan wahyi ya sauko wa annabi to yana ne sakan matansa wa ana yanzilu alaihi alwahyu wa ana ma'ahu fi lihaf alwahid wahyi yana sauka da annabi ni da shi muna cikin mayafi da kaji eh ويوم موتها دخل عليها ابن عباس رانا الرسول سيدة عائشة عبد الله بن عباس يشبه متى وهي وجلة من القدوم على الله تبارك وتعالى هنا من جنس رواته زوى وألا فقال لها أبشري سيدنا عبد الله كمتى البشري أنت طيبة زوج زوجة طيب والله وعدك مغفرة ورزقا كريما وأتوه Allah ya miki wato ke tsarkakekkiya ce matan tsarkakekke kuma Allah ya miki a alƙawarin gafara da arziki mai girma kake barka da wannan ta ji fa na'am يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا نعم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها نعم ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون wato wannan kuma magana ne akan ladabi wato ladabi shiga gidaje Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ya zo zai shiga yayi wato zai sallama gidanka sai leka ya in ka je fesa da dutse ya kokole idan ka babu biya akan shi inda ma ji'ala at-taslimu li ajli al-safaf ay salam kai wato an sanya yin sallama saboda ido sai ka leɗe gidan mutum ka gama tukun assalamu alaikum malaka fi da malaka ba zai yi mutum ya shiga gidan mutum kai tsaye ba a cikin musulunci balle ma ka shiga ɗakin sa ko uwarka ne wannan haramun ne ko uwarka ne haramun kawai ka faɗa ɗakin ka a mutum a gidansa zai iya zama tsirara ma ko bi usuli zai yi zauna zai wanka zai wani abu kawai kai ka faɗa ka shiga gidan mutum to wannan haramun ne ba zai mutu ya shiga cikin gidan mutum ba tare da ya yi sallama ba ubangiji ya ce ya ayyuhan ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum kada ku shiga gidaje in ba naku ba wato kana nasu yadkhuluna dura bi ghayri istidan mutane suna shigan gidajen mutane ne ba tare da neman izini wannan aya ta sauka ta fa ja'at imra'atun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai wata mace ta ga wajen annabi wa qalat ana akunu fi baiti لكن كسر شيء أجلانا في حالة لا أحب أن يراني أحد أهال دقانا سن قوة يجني ومن شاء أن يدخل بيت أحد يدخل فقط wanda ya so shiga gidan wani kuma kawai shiga yake ta haka ta zo ta yi koken nan shi da Allah ta baraka wata ala yace la taqulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu sai kun dauke kewa bi ma'ana kun nemi izini وتسلموا على أهليكم وكن يسلم جماعة بوتين جدا جنة إيه an gabatar da istinasin akan sallama ma saboda shi ma yana da muhimmanci idan ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mutum sai ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ba za ka shiga gidan mutum ba yawwa sai ya ce shigo ko kuma in ka ce in shigo sai ce ka shigo to a lokacin za ka shiga gidan amma ana zuwa salamu alaikum faqat tasul a a ba zai yi ba in an ansa ma sai an ba da izini kaga an gabatar da izinin ma akan sallama shine istilati ne eh bi an yaqul alqadim assalamu alaikum a asulu la shigo wa yatanahnahu ko ya gyaran murya ko ya sabbi ko ya tasbihi sai a ce masa shigo to da haka a wannan gaba zai shiga Allah ya ce zalikum khairul lakum wato wannan shine yafi muku alheri akan shiga gida ba tare da izini ba za ka ga abin da baka so fa eh Allah ya kiyaye Allah ya haka yake la'allakum tadakkarun wato dan ku tunatu Allah ya muku haka musamman in gudura ne ko eh musamman gudura ba ta so su tsira ai in ta shiga gidan ba gudura ai za ka ga gudura na'am فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم ba wai mun zargi gudura kakannin mu ne muna wasa da su yawwa eh ubangiji tabaraka wa ta'ala ke fa in lam tajidu fiha ahadan wato idan ba gidajen ba ku samu kowa ba kuka yi sallama to fa ku shiga wannan gida haramu ne ka shiga gida bala tadkhuluha hatta yuzala lakum kar ku shiga gidajen nan wato sai an muku izini na'am وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم idan ku an ce ma ku koma kar ku shiga to ku koma kar ku shiga ya fi muku alheri na'am والله بما تعملون عليم ubangiji tabaraka wa ta'ala ya san abin da kuke aikatawa zai ba ku sakamako eh kana umar bin al-khattab fi khilafatihi ya'ussu fil layl sayyidina umar wato yana yawo da daddare a lokacin halifansa halifancinsa yadhabu yatajassasu akhbar an-nas yana tafiya yana binciken labarin mutane fa dhahaba laylan ma'ahu ibn mas'udi sai tafi da daddare yana tare da Abdullahi dan Mas'ud fa ataya li baiti ahli min an-nas sai suka zo wa wani gida fa nazara Umar bi shukuk al-bab sai sai na Umar ya duba daga hujin wannan kofa fara'a shaykhan kabiran sai goni tsoho wada'a khamran ya ajiye wato giya wa indahu mughanniyatun tughanni lahu sai ga wata mawaƙiya tana masa waka wayar kusu wa yashrabu yana rawa yana shan giya ya ga wannan غضب عمر سيدنا عمر يكشي دليلنا حتى تطور الجدارة ودخل عليهم يا أنك تولى أنك تنجاش وجو النبوشي وقال له مثلك من المسلمين في هذه الحالة كمركز أوره كما تكون مسلمي أو أن الحالي مسلم يأتوف أزيكما بألا إن هذا في هذا الوقت من الليل كما أجيكم درس في هذه البلدة أو أن الجري جري النبي فقال إذن لي في الكلام يا أمير المؤمنين بيت سلك مؤمني كمني إذن زي مكر كما انصفني كمن آدمتي واقبل مني أن أقول ككربا دقى جرير زنب يا مكر قال ألك ما تقول شن كي كنا دماء أبن فتا قال نعم لي ما أقول إنا دا أبن زنب فتا قال قل يسيتك فلا قال عصيت الله مرة واحدة وعصيت ثلاث مرات ni na saɓi Allah so ɗaya amma kai amirin mu'mini da saɓo uku kai babban magana kenan eh yace asaitu Allah marratan wahidatan wa asaita thalatha maratin ya saɓi Allah ɗaya ne shi kuma amirin mu'mini sai na umar yace kai saɓo uku ne nahaka Allah an tajassusi Allah ya hana ta bincike wa qala wala tajassusu kada ku yi bincike wa qad tajassasta wato kai kuma kana bincike bincike ko alheri ne haramun ne kullum kai kana tone tone tambayi wannan menene aka yi wannan ba shi da kyau Allah ya ce wala tajassasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tajassasu wala tahassasu at-tajassus fi shar wa at-ta'assus fi khair an gane ai ba a son wannan baya kawo alheri eh kawai sai shiru mana eh gashi kai kai tajassus wa nahaka an at-tasawwuri ya hana ka tsallaka tsallakawa وتصورت ما دخلت من الباب كي قال لك واتي بكشيبو دغ قوفه با ده الله يشي واتي بوي جميع ابوابها كي بكزو من قوفه با دجي ونهاك عن الدخول بغير اذن kuma ya hana ka shiga da ta kofar ma ba da izini ba wa qad dakhalta bighayri izni kai kuma ka shiga ba tare da izini ba anta amirul mu'minina a'tayta Allah thalatha marratin kai sarkin mumine ne kayi safon Allah guda uku fari ana asu Allah maratan wahida za ta aina da daman ni ne safon Allah ɗaya tun da haka ha uku kake ta ji manya kana lahu a taqsiruni to za ka gafarta mini wannan laifi da na maka sai na Umar ya ga masa kana lahu qafartu laka ila ya fi maka fa kharaja Umar yadribu ra'sa sai na Umar ya fita yana dukan kansa wai ce ويل عمر بل يا ثبت عمر إن لم يغفر الله له wailu umara wailu ya umara ya umaru kullu nasu a'lamu min yace duk mutane sun fi ka ilimi bane ya tabbata gare ka to da haka wajibi ne mutum ya shigo ta kofa kuma ya sallama kuma a bashi izini kuma kofan ma ba zai ka shiga ciki ba a kofa za ka tsaya ko gidan wane ne wannan haka ne ba wai gidan yar uwarka ko gidan dan uwanka ko gidan ku ba sai ka tsaya kofa tukunna assalamu alaikum wa rahmatullahi wani ma zai je dab da kofa sai ya ji ya rade me ake yi tukunna ya sallama annabi sallallahu alaihi wasallam yake man tasamma hadith qaumin wa hum lahu karihun subba fi udnihi al-alu fi yawm al-qiyamah duk wanda ya saurari zancen mutane alhali ba sa son ya ji musu magana ya je laɓe musu ko mace ta je ta laɓe ta ji abin da suke a ranar tashin alkiyama za a narkar da dalma sai a cika wannan kunne a rufe mata shi abin da kuban da za a yi mata da haka mutum ya kiyaye laɓe mutane musamman mata wannan ake su ne yawwa in kin biya kofa za ki tsaya ki sallama an ba ki izini cikin riki shi in ba ba ki ba ma ki tsaya ki so uku in an bayan ba ba da ki koma wannan shi ne addinin musulunci kuma shi ya fi kawo zaman lafiya tsakanin mutane eh na'am ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace babu laifi gare ku idan kuka shiga gidaje da babu kowa shi ma in akwai kayan ku ba kowa kuka shiga to wannan babu laifi wallahu والله يعلم ما تبدون وما تكتمون da Allah ya san duk abin da kuke bayyanawa da kuke koyewa zai muku hisabi akai na'am قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ƙara jan wato kunnen mu'mine akan kallon su. Kaga gidan da aka ce kakka shiga in ka je to kakka leƙa kuma mana. Yawwa kana leƙawa ta window ko ta sama. Musamman irin katangu da ake yanzu. Ya dace mutane su ringa ɗaga katangar su. Ai gida dama an yi shi saboda ya kare ka. Bai kare ka ba ai baka da gida mallam kana zaune a layi. Eh to da haka idan ka je kakka leƙa ubangiji tabaraka wa ta'ala ce kulli mu'minina yaghuddu min absarihim kace wa mu'minai su rika wato rinsa idon su wannan min wato litabidi ba dan ya zama litabidi ba to mutum zai tafi ne idon sa alifi ne an kira ce kulli mu'minina yaghuddu absarahum idan faɗi wannan to fa sai dai ka rufe ido kana tafiya ai wannan ba zai yi ba kulli mu'minina yaghuddu min absarihim wato akwai abu mara kyau to kar ka kalla haramun ne mutum ya kalli abu da ba shi da kyau haramun wato da idonsa. Eh, ido ma ba a bari ba, musamman al'aura, duk mutumin da yana kallon al'aura to ba zai karfi ido ba kuma. Kuma haramun ne ka yi wa mutum musulmi kallo ma mara kyau. Ko yana ganin ka ko baya ganin ka wannan haramun ne ka zira masa kallo ko da wanda ya karanta anari ai ya san wannan. Wala ya illu lahu an yanzura نظرة سوء نظرة الجوزية نعم ولا يحل له يوه كمان هكا أقولكم كريوا متوم كلن ده زي شوتر ده شي wannan haramun ne shine ka masa harara yawa dan baka son shi ko kuma dan bai ganka ba baka son shi kai masa wannan kallo haramun ne da haka za a yi maka hisabi akan haka kamar da zaka kiyaye farjinka to ka kiyaye ganin ka shi ma eh inna sam'a والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا قرأنا هذا في سورة الإسراء ذاك متين فيها يكلم كذباك سم متين كريك ما تكلم بأي كان مجلسا ثم كلم ينا تأثير ينا تأثير النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أين حق wato ido shi kan mun baka gaskiya ne ka ba mutum mugun kallo zai cutu mana eh Allah ya kiyaye wa yahfazu furujahum kuma su kiyaye kawukansu kaga da yake farji ne ba a ce wa yahfazu min furujin ba kiyaye gaba din wajibi ne dukkan su shi ba ka wata cibi anan ba amma la amma amma la yahillu lahu dalika azka lahum shi yafi musu tsarki inna allaha khabirun bima yasna'un Allah ya san duk abin da suke aikatawa eh an ce ghaddul basari wajibi rinse ido ga barin haramun wajibi ne fardu aini kuma ba fardu kifaya kowa sai ya kiya idonsa in bai kiyaye ganin shi ba ranar tashi alkiyama a kan misali al-insanu idan aqlaqa tarfahu la budda an yatiyahu bi afkarin radi'atin mutum in ya saki idonsa to wannan idon zai kawo masa tunanika marasa kyau wa tilkal afkaru la tasruku wannan tunanika kuma ba za su bar shi ba hatta tusilahu fi mukhalafati hatta sun sa shi cikin sako da haka wa qabdul basari yu'inuhu ala hidd al farj kiyaye kallonsa zai taimake sa akan kiyaye gabansa eh an ce shi kallo musamman kamar kallon mace kamar kibiya ne in ka harba kibiya bai samu ba to in ka kalli mace baka ji wani abu a zuciyarka ba ka eh Allah ya kiyaye فلهذا أمر الله تبارك وتعالى بقصد الأبصار نعم وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن aka ta cewa muminai mata su ma su kiyaye wato ganin su kada su kalli abin da bai halarta gare su ba kuma su kiyaye kawukan su kama wajen ma'anar rijali abdul absari kadhalika yadu ala nisa'i aidan kamar yadda rinsa ido ya wajaba ga mazaje to haka ya wajaba akan mata dakhala ibn ummi maktum abdullahi ibn ummi maktum ya shigo gidan annabi wa kana a'ma ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam shi din makaho ne wa ma'ahu zawjatan lahu annabi yana tare da iyalansa guda biyu shikenan fasara yaqulu lahumma istajiba istajiba sai annabi yace ku kuya ku kuya kana ta huwa a'ma shi kan makaho ne ai la yusiru shay'an baya gani komai da haka ne zamu koya inda shi baya gani sai annabi yace afa afa amwayani antuma ko afa amyawani antuma shin ku din makafi ne ba ku ganin sa da haka ai dole ku kuna ganin shi da haka shi yasa za ku iya gare shi kama yajibu ghaddu al-basari ala ar-rajuli kadhalika yajibu ala al-mar'ati wajibi ne ita mace ba za ta sai ita kaɗai ake kallo ba ita ma tana kallon maza da haka ita ma ta rinse idonta in ba ta rinse ba akwai tambaya a kanta akan wannan na'am ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها haka nan kada su bayyana adon su sai dai abin da ya bayyana daga cikin wannan ado shine wato fuska da tafin hannu wannan mace in ya bayyana bai zamo laifi ba amma jikinta wannan wajibi ne ta sitirce shi kullum muna ji ana cewa mace dukkaninta al'aura ne eh na'am وليضربن بخمرهن على جيوبهن haka nan su sauko da wato mayafin su akan wuyan riga bai halatta mace ta daura dan fali kawai tana yawo haka nan ba a'a wannan a jahiliya haka suke kamar wato kuyangi haka suke yawo sai Allah ya sauko da hijabi akan cewa mace ta lullube jikinta wuyanta wannan dole ta rufe shi wal yadribna bi khumurihinna ala jubihin yasturna ru'usahunna wal a'naqa was sudur bil maqali su tsitce kawukan su da wuyansu da kirjin su da mayafi wannan wajibi ne wala yudina ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن Ubangiji ce kada su bayyana wato adonsu koma bayan fuska da tafin hannu sai ga mazajensu kadai eh au aba'ihinna ko ko iyayensu maza ko ko aba'i budulatihinna ko su da kansu au abna'ihinna ko ko ga ƴaƴansu au abna'i budulatihinna ko ko ƴaƴan mazajensu au uwalihinna ko ko ga ƴan uwansu wannan duk ba laifi bane au bani uwalihinna ko ko ƴaƴan ƴan uwansu wannan duka idan suka gama ce wuyanta ba a rike ba to ba laifi bane aw bani akhawatihinna ko ko ƴaƴan ƴan uwansu mata na'am أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن to babu laifi ko da wato mata kamanninsu suna zaune da su idan suka ga wuyansu da wannan ba laifi bane aw ma malakat aymanuhunna ko abin da hannayensu suka mallaka shi ma ba laifi juzu lahum nazaruhum illa ma bayna as-sughati wa rukbati da abin da ke tsakanin cibiya zuwa ga gwiwa wannan al'aura ce mai kauri wa yahrumu nazaruhu li ghayri al-azwaj ya haramta wato wani mazaje su kalli wannan ko mace kamar ki karki bari ta ga cinyanki ko cibiyanki wannan haramun ne eh na'am أو التابعين غير أولي البدن من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء haka nan wato awi tabi'ina ko ko waɗanda suke bibiyan gidaje suna bara waɗanda ba su da bukata kamar wato sofi su ma ba laifi idan suka shiga su gama ce wato kamar wuyarsa da sauransu a waje eh ila rijal bi an lam yantashid dakaru kulli na'am aw istifri ko ko kananan yara su ma babu laifi in suka ga mataye alladina lam yarhamu ala auratin nisa wanda ba su kai tsinkaya da al'auran mace ba su san me mace ba idan sun ga wato wannan gurare da aka ce a sitirce ba laifi ba ne na'am ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن haka nan ubangiji sai su daina kada kafafuwansu saboda a san abin da suke wato korewa na adansu kamar wato kwandage da awarwaro da suke sawa kada mace ta rika kada su shi ma ba a so eh وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ubangiji tabaraka wa ta'ala yace ya ku mu'minai ku tuba zuwa ga Allah akan wannan kallo da aka hana ku eh dan haka musamman a irin zamanin da zaka ga mata suna tafiya tamkar tsirara amma annabi dama ya faɗa yace wato nau'i guda biyu ɗan wuta ne bai ma taɓa gani irin su ba daga cikin ta akwai mataye kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka aslimati البكي المائلة لا يجدن ريح الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا الذي يسوى تنوتي قداد بيقى متعلم سمائل السبا أقول ما تاي wato suna suna da tufa amma kuma tsirara suke suna karkace suna karkatar da maza suna daurin dan fali karkatacce eh da haka waɗannan mata annabi ce ko ƙanshin aljanna ba ba za su ji ba ƙarshen aljanna kuma ana jin ta tsakaninka da aljanna tafiya shekara ɗari biyar to ko na ƙarshen ba za a ji ba don haka mata musamman 'yan mata a kiyaye a daina barin wato jiki a waje ko kuma a yi sutura wanda kawai sutura ne amma ba sutura ba wanda zai fita jikinki wannan ba zai sa ki samu miji ba sai dai ki rasa miji mace mai kamewa wato mai daraja ita ce za ta samu miji amma dan kin je kin yi wani dinki da zai tsame ki ko kin yi bleaching ko kuma kin je kin yi wato bar jikinki a waje to wannan kawai layin ki layin karuwai ne amma ba layin matan aure ba ne duk wanda yake neman mace ta gari ko kallon ki ba zai ba da aka iyaye a kula wajibi ne wannan akan akan wato iyaye su za su kula da 'ya'ya mata tunda mun karanta ma kana abuki mar'asawi wa ma kana ummuki bahiya da aka iyaye su kula da 'ya'yansu wannan haramun ne an ce duk da za mu karanta idan mace ta kai balaga duk sakon da ta yi fa yana kan ubanta ne Allah ya kiyaye lokaci ya gabato za mu tsaya na assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
Thank you.